أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا رلا رباه goma ga watan Ramadan hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in ko ba haka ba wanda ya daidai da sha biyar ga watan biyar miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha tara ko ba haka ba ana cewa goma na marmari goma na wuya goma na murnar sallah to amma cikin waɗannan goma ne Allah ya yi ruwa ana cikin tsananin zafi to wanne ne na wuya din cikin aikin Allah babu mai wuya an gane ko kullun ka roki Allah ya sauƙaƙa maka al'amari annabi Musa ce rabbi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri kuma Allah ce yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wanda ba zai ba ba a dora mishi ba dan haka babu wani tsanani cikin addini na wuya tana yiwa saboda ana farko Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam a cikin ayyukanmu gaba daya Allah subhanahu wataala ya sa mu kyakkyawan karko Allah ya sanya aljannar firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya jiya mun tsaya ne a aya ina ganin ta 86 a cikin suratu al-an'am amma insha Allah ta'ala a yau ma za mu koma akan aya ta 82 a cikin suratul an'am shafi na 138 saboda ayoyin suna da alaka da juna an gane ko to in ya zama to ayoyi suna da alaka da juna ko da a dan dauko daga sama ba tare da an yawaita bayani ba a dan yi ishara sai a hada yadda mutum zai fahimta bayanin shine dalilin da yasa ake yin wannan an gane ko alaramma ka koma farko wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumi narfa darajatin hakimun alim wa tilka hujjatuna Allah yace wannan hujjar mu ce an gane ko ko hujjojin mu ne atainaha ibrahim waɗanda muka ba ibrahim ala qaumihi akan mutanensa an gane ko muka ce ala tana nuna daukaka shi yasa duk mutumin da yake yake akan gaskiya sai Allah ya ce ala wanda yake akan bata sai a ce mi sai a ce fi afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim daga ala siratin mustaqim hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratin mustaqim wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin atainaha ibrahima ala qaumi mun ba annabi ibrahima akan mutanensa narfa'u darajatin man nasha ko kuma narfa'u darajati man nasha kamar yadda muka faɗa a qira'o'i da wato suka gabata an gane ko wato imam hafs da hamza da kisa'i da khalaf da yaqub sun karanta darajatin man nasha sauran kuma guda biyar sun karanta darajatin man nasha kamar yadda muka yi bayani wato in mun ce darajatin man nasha za mu ɗaukaka darajar wanda muka so shi darajatin sai ya zama ba shi ne maf'ul ba in mun ce darajatin man nasha an yi idafa za mu ɗaukaka darajar wanda muka so muka ce babu cin karo a cikin waɗannan qira'at domin wanda an ka ɗaukakar da darajar shi an ɗaukakar da shi wanda kuma an ka ɗaukakar da shi an ɗaukakar da darajarsa wato kirawoyin ba su karo da juna ba inna rabbaka hakimun alim lalle ubangijinka hakimun mai hikima ne wanda baya yin kuskure dan adam kuma yana yin kuskure kowane ne shi sai dai in yayi kuskure ya kamata in ya gane kuskuren sa ya gyara in an nuna masa yana da kyau kuma in mutum yana da wani matsayi in yayi kuskure a nuna masa kuskuren sa cikin ladabi da biyayya an gane ko da kuma kalimomi masu kyau sai in ya ki karba to wannan kuma shikenan babu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq alim ubangijin ka masani na Allah shine yake da sanin da babu wani sani irin da Allah subhanahu wataala wannan bayanai sun gabata a cikin waɗannan ba sai mun tsaya mun ja lokaci sosai ba wa habna lahu ishaq wa wahabna lahu ishaq wa yaqub kullan hadayna wa nuhan hadayna min qabl wa min ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين Allah ya ce wa wahabna lahu mun bashi shi annabi Ibrahim Ishaqa wa Yaqub Ishaqa da Yaquba an bashi su a wani lokaci a lokacin da girma ya kama shi da shi da matarsa har yana sawa tsammanin ya yanke tsammanin haihuwa shi yasa da mala'iku suka yi mishi bushara wa nabbi'uhum an dhayfi Ibrahim id dakhalu alayhi fa qalu salama qala inna minkum wajilun qalu la tawjal inna nubashshiruka bi ghulamin alim قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون haka matarsa Isa ma ta yi mamaki a ce za ta haihu tana akan wato bayan girma ya kama ta qalat ya wailata a alidu wa ana ajuzun shi kam shi mijin nawa wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib ko ba haka ba to amma kina an bashi shi yasa ya ƙara gode ma Allah a ya gode ma Allah kan Allah ya bashi ta sannan kuma ya gode ma Allah a cikin lokacin da ya bashi da alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari isma'il wa ishaq inna rabbi la sami'u du'a mun yi bayani kuma cewa kibar lokacin da aka bashi isma'il ba dai bane da kibar da lokacin da aka bashi ishaq sannan kuma shi isma'ila mahaifiyarsa ba ta na wato ba tsofaffiya bace an gane ko ba ta tsufa ba lokacin da ta haife shi an gane ko abin da littafai suke bayyanawa Allah subhanahu wata'ala ya ce kullun hadaina dukkan su mun shiryar da su wa nuhan hadaina min qablu annabi nuhu mun shiryar da shi kafin annabi ibrahima balle ma aizancin ishaqa da yaqub wadanda suke ƴaƴansa ne da jiko da jiko da da jika ko ba haka ba wa min zurriyyatihi yana daga zurriyarsa an gane ko dawuda wa sulaiman dawuda da sulaiman mun yi bayani malaman tafsiri sun yi magana guda biyu a wannan wuri magana ta farko zurriyatihi ana nufin wato shine wato abin da nuh saboda shine aqrabu mazkur wa nuhan hadaina min qablu min zurriyatihi abu na biyu saboda annabi ibrahim wato lutu bai daga cikin zurriyarsa kuma an yi sabani kan yunusa in an ce yana daga cikin annabawa na bani isra'il kamar da wadansu malaman tarihi suke nunawa sai ya zama to daga cikin zurriyar ibrahim in bai daga cikin annabawan bani isra'ila kenan bai daga cikin zurriya ta annabi ibrahim shi yasa suka jarajja hadda wa min zurriyatihi wadansu malamai sun tafi cewa a'a wato wa min zurriyatihi ibrahim ne taglibi ne akai saboda mafi yawancin annabawa sun zo a cikin zurriyar sa muka ce babu matsala duk wanda ka dauka qur'ani ya tabbatar da wannan in ka dauki ayat da ta zo cikin suratul ankabut an gane ko fa amana lahu lutun annabi ibrahim kenan wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab kaga wannan ya nuna fi dhurriyyatihi an sanya cikin dhurriyyar annabi ibrahim sai dai nan wa ake nufi tunda wadansu ba su daga cikin dhurriyyarsa anan amma cikin suratul hadid sai Allah ce wa laqad arsalna nuhan wa ibrahim waja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab an gane ko kaga dai wato wanda aya ta nuna cikin dhurriyyarsu an sanya an-nubuwwata wal kitab an gane ko da haka maganganun musu cika da juna ba wato min zurriyatihi dawuda wa sulaiman akwai dawuda da sulaiman mun yi bayanin ayoyi mun dan tsatsakoro irin rayuwarsu da abubuwan da Allah subhanahu wataala ya basu wa ayyuba da annabi ayyub shi ma mun tsatsakoro irin baiwar da Allah ya bashi da irin yadda Allah ya amshi abu gare shi ya mayar masa wato wa habna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum malamai suna ganin cewa tunda Allah ya ce wa mislahu ma'ahum ƴaƴan shi ma Allah ya tayar da su an gane ko kuma Allah ya bashi wato wato ninkin baninkin abin da ya rasa saboda bi saboda hakurin da yi an gane ko wa yusufa da annabi yusuf mun yi kawo kaɗan daga cikin kisosinsa akwai sura musamman wa musa da annabi musa wa haruna da annabi harun mun kawo sashe daga cikin kisoshinsu da suka zo a cikin surori na alkur'ani a tafsirin da ya gabata wa kadhalika najzil muhsinin allah ce haka muke sakan kama masu kyautatawa an gane ko kenan muna bayar da shari'ar mu ga masu mi ga masu kyautatawa wanda duk ya kyautata kuma allah zai kara mishi wallazina hasadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum sannan almuhsinin jam'i ne na almuhsin an gane ko almuhsin shine mai kyautatawa su ko almuh wato ihsanin nan shine da yazo cikin hadisi na jibril alaihi salam wanda ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yana cikin sahih muslim riwayata umar ibn al-khattab qala fa akhbirni عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك al-ihsanu al-am kenan ka bauta ma Allah kuma kana ganin Allah idan baka ganin Allah to shi Allah yana ganin ka shi yasa ka kyautata ibadarka ka bari ka hana kanka sako dan Allah shine an ta'budallaha ka annaka tara domin barin sako dan Allah shi ma bauta ma Allah ne ina fatan mun fahimce ni wato kai dan Allah ko ka bari dan Allah wannan biya zama to cikin ibada ina fatan kuna fahimta ta da kyau amma kuma bai hana kyautatawa ta shiga cikin abubuwa da dama cikin komi inna allaha katabal ihsana ala kulli shay cikin komi akwai kyautatawa hatta cikin lafazi akwai kyautatawa cikin huska akwai kyautatawa an gane ko shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ku yi wasa da sadaka koda ka wato ka fuskanci dan uwanka da sakakka huska an gane fuskar ka ta zamanto baka gince ta ba lokacin da ka ga mutum kayi sadaka ko wace gaba kana da damar da zaka yi ihsani a cikin ta lafazi kalmar da zaka faɗa akwai lokacin da maganar da zaka faɗa ba mutum zai fahimci ka zabi kalma kyakkyawa hatta da uslubin da zaka faɗa akwai kyautatawa a cikin sa shi yasa mutane suna tsere ma juna wajen kyautatawa hatta da ma in kana da mata ko mata ɗai ko biyu ko uku yadda wata take ma magana kana gane wanda akwai kyautatawa akwai sadaka cikin kalmominta wannan kuma akwai jiran a taba ta ai tashin hankali Allah ce to wa kadhalika najil muhsinin Allah ce wa zakariya wa zakariya wa ahya wa isa wa ilyas kullum salihin Allah ya ce wa zakariya da zakariya mun gaya muku ana cewa zakariya ana cewa zakariya kira'o'i ne waɗanda suke sun tabbata daga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an gane ko imamul kisa'i da imamu khalaf da imamu hamza da kuma imamu hafsu an asim yana karanta zakariya banda shu'ba an asim shi yana karantawa wato zakariya an gane ko wa yahya da kuma yahya mun kawo zancen yahya a cikin yaren larabci ba a cikin alqur'ani ba marubuta suna gane a rubuta alif kinsa ta zamanto mamduda wanda ta tashi sama saboda a bambanta suna da kuma wato fi'ili a gane ko wannan qadiya ce ta qadiya imla'iyya ce wa Isa da kuma annabi Isa alaihi salam je mun kawo sabanin malamai kan kasancewar sa wato shin za a dauke sa a matsayin maraya ko ba za a dauke sa a matsayin maraya ba domin dai mun san cewa shi ba Allah bane so dan haka rashin mahaifi tun da babu balle ma ya mutu balle a ce maraya ko ko a saboda shi tun da ma ya taso babu sai a dauki cewa wato a matsayin maraya taso sabani ne wajen malamai malamai wallahu ta'ala a'lam amma dai maraya a cikin shari'a man mata abuhu wa huwa duna sinnul bulu wanda baban shi ya mutu bai balaga ba shi da ake cewa maraya mun yi bayanin wannan sauran dai bayanin da suka shafi wannan kalima an gane ko wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas da ilyas ilyas dai ne daga cikin wato annabawa an gane ko wanda kissarsa ta zo a cikin suratu wato as-safat وإن, يونو وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون كما هكذا هذا كرشان قصة سلام على إلياسين هو سلام على آل ياسين نافع ده ابن عامر ده يعقوب سنكرن على آل ياسين sauran kuma sun karanta ala ilyasin shi yasa malamai suke cewa waɗansu suka tafi cewa akwai bambanci in an ce ilyasin ana nufin kamar masu wannan suna koko da shi da tawagarsa da al'ummarsa tun da mutanensa ana sa su daga ciki kamar yadda ake cewa almuhallabuna an gane ko daga bani muhallab ne ko muhallab sai an ka ƙara wawun da nunun dan a nuna dukkan su suna bayansa koko nashi ne waɗansu malamai suka tafi ce a'a wato shi ilyasin ana nufin mutanensa aliyasin yan uwansa to kalima ta al'ahalu da alu waɗansu malaman lokacin ce duk ɗaya ne alhamza ce aka wato ha'un ne aka mayar alhamza aka ce ahlu ne asalinsa waɗansu malaman suka ce a'a duk alukin wato da ilyasina da alu yasina an gane ko da ilyas duk sunan annabin allah ne ana iya tattauna shi haka ne waɗansu malamai suka tafi wa isma'ila wal yasa'a akwai kuma qira'a wal laysa'a imamu hamza da imamu al-kisa'i da imamu khalaf sun karanta wal laysa'a kada ka ji wani ya karanta wal laysa'a ka ce wannan babu shi a cikin alqur'ani kuma kada ka ji wani ya sanya ma dansa suna al laysa'a ka ce babu shi a cikin alqur'ani wannan kuskure ne shi yasa wallahi ba duk malami ya kamata ya bada fatawa ba kana iya bada daidai abin da ilimin kai kai gare shi amma bari cewa babu saboda cewa babu nan za a kalubalance ka amma in ka ce ga inda ilimi na ya tsaya magana ta tsari in an cimma inda wanda ya fi ka ilimi ka gane kai ka fita amma ka ce babu kai kuma baka kewaye sani da abu ba kaga kuskuren ka zai yawa shi yasa kuke ganin manya-manyan malamai ba sa ma sun yin fatawa saboda mi saboda fatawa tana da hatsari sannan fatawa kofa ce wadda jahilai da kuma yan adawar ka za su samu damar keto maka na fata an fice ni idan ka faɗi fatawa ko da shi in an tambaye shi hakan zai ba da fatawa to yanzu zai saba maka saboda a san cewa wani ya saba ma wani a cikin fatawa ina fatan kuna fahimta ta an gane ko waɗansu suna so su saba ma wani cikin fatawa dan a gane cewa sun saba mishi a san da zaman su ko ku su sai su karo in ka bada fatawa tana yiwa lokaci bai isa an gane ko sai ka bada a gurguje to shi zai je ya samu lokaci minti 30 awa ɗaya ya ƙara ja saboda ya nuna cewa shi ma yayi karatu shi yasa da yawan malamai ba su ba wato manyan manyan malamai suna gudun fatawa akwai tsoron Allah saboda kai wanda ka ba fatawa shi zai je ya aiki da ita Allah ba zai kama shi ba kai ko za a tambaye ka meye dalilin ka da ka bada wannan fatawa ranar tashin alkiyama shi yasa wato fatawa al'amari ne mai hatsari amma mu yanzu ita ce abu mafi sauki kowa ma ba da fatawa yake yi Allah shi muna tsari an gane ko wal yasa'a ko wal laysa'a kamar yadda Hamza wal Kisa'i da Khalaf suka karanta wa Isma'ila wal yasa'a wa Yunusa da Annabi Yunusa mun kawo ayoyi da suka yi bayani akan sa a cikin suratul Safat da kuma cikin suratul Yunus musamman wanda ta yi bayani kansa wa Luta da Annabi Lut an gane ko muka ce dukkan suna ajami wanda ya kasance akan salasatu ahrufin harufa guda uku wasu sakin tsakiyarsa akwai harfi mai sukuni malaman nahau suka ce mi suka ce ana i'rabinsa an gane ko kaga lutan ya zama to mai tanwini amma malamai suka ce ba wai ana nufin yadda ibnu malik ya faɗa ba a cikin alfiya an yi na saboda ittirari don Allah ba a cewa ya ci basu zuwa ga wani abu ko ba haka ba walittirarin aw tanasubin surif zulman wal masruf qad la yansarif ibnu malik ce walittirarin saboda wato cilastuwa au tanasubin saboda kalmomi ko su dace da juna sorif zulmani an ka sarfa wato an kai masa wato tanwini shine wato al-sarf wal masrufu qad la yansarif a lokaci wani lokaci zaka iske ya kamata ayi sarfukin suna amma sai ake masa sarf to wannan ittirarin ba a cewa Allah ya ci su zuwa ga wani abu kai dan adam kai ne kake da susuwa dan haka dai a takaice mu'arab ne saboda ɗaliban wato larabci waɗansu sai ka iske mutum ya karanta larabci amma zai fada a cikin matsaloli waɗanda bai san mafita akan su ba Allah ya gane da mu Allah ce to wa kullan faddalna ala alalamin wa kullan kowanne daga cikin su faddalna ala alalamin mun fifita shi ha wa isma'ila an karanta ayar eh wa isma'ila wal yasa wa yunus wa luta wa kullam faddalna eh wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullum min as-salihin ko wani daga cikin su yana daga cikin mutane na gari muka ce ko ko yana daga cikin annabawa ko ko mu ce as-salah maratib martaba babba ita ce ta annabawa wa isma'ila wal yasa wa yunus wa luta wa kullam faddalna ala al-alamin Allah ce kowanne daga cikin su mun fifita shi ala al-alamina akan talikai nan ala al-alamina karatu ne akwai zube gobe a ƙarƙashin wannan gurin an gane ko wato ƙadiyoyi ne waɗanda suke dole wani lokaci sai mun kawo su ko da zuwa lokaci zai ja ƙadiyya ta farko Allah ce wa kullum faddalna alal alamina da wannan waɗansu malamai suka kafa hujjar cewa wato annabawa daga cikin mutane sun fi wato mala'iku menene dalili domin an ce faddalna mun fifitar da su alal alamina akan talikai alhali ko wato abin nan mala'iku suna daga cikin al'alamina an gane ko sai suka ce to kenan wannan ke nuna salihan bayi daga cikin annabawa sun fi wato abin nan wannan qadiya ce khilafiyya wanda malamai ma ba sa son kawo ta don ba wani abu za ta kara ka ba ko za ta rage ka an ba dai wajen istishhadi ne da istinbati malamai suke kawo ta sannan wa kullum faddalna alal alamin waɗansu malamai suka ce to nan an ce wa kullum faddalna alal alamin shin ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ana nufin bai shigo ciki ba to faddalna alal alamin sai an yi takhsisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shine khairu khalqillahi ajma'in hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim wanda abu hurairah ruwaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana sayyidu waladi adam ni ne shugaban ƴaƴan annabi adam an gane ko akwai riwaya ta abi sa'id al-khudri wadda tana cikin sunan tirmidhi mun fahimci wannan kenan shine afdaluhum wadansu malamai sun kace a'a tunda aka ce wa min zurriyatihi yana daga cikin zurriya annabi ibrahim aka kawo to shi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin zurriyatihi tunda ya ce inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran ala alalamin zurriyatan ba'daha min ba'd ala ibrahima ai manzo allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su to amma can an ce ala an ce zurriya ai ko daga cikin zurriya kuma daga cikin ala magana ta daga ita kare kenan ko mu ce yana daga ciki in ko mun ce ba shi daga ciki sai zaman to amun ne makhsus in kuma yana daga ciki faddalna alal alamina to mun fifita su tabbas shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban su an gane ko shi yasa wannan kalima ta al alamin in ka gane ta cikin alqur'ani sai kai hatara wani lokaci sai ta zaman to am ne wanda an yi takhsisin sa wani lokaci ba a yi takhsisin sa ba an gane ko kamar qadiyya ta maryam kaga da aka zo cikin suratu ali imran an ka ce wa id qalat al malaikatu ya maryam inna allaha astafaki wa tahharaki sai an ka ce mi wastafaki ala nisa'il alamin to kaga shin maryam ta fi kowace mace ta fi matan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam a'a sai malamai suka ce amun ne makhsus domin mi domin akwai hadisin abu musa al ash'ari wanda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yace kamula min ar-rijali kathir kamula malaman luka suka ce musallas ne wato mimi ana cewa kamila ana cewa kamala ana cewa kamula kamula minar rijali kathir wa lam yakmul minan nisa'i illa maryam bintu imran wa asiyatu imra'atu fir'aun a wata riwaya illa asiyatu an gane ko imra'atu fir'aun wa maryam bintu imran a wata riwaya ghaira maryama binti imran wa asiyata imra'ati fir'aun an gane ko wato hadisin ya zo da alfazu mukhtalifa wani lokacin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa inna fadla Aisha ala sa'irin nisa ka fadli sariri ala sa'ir ta'am kina Aisha tana da falala ala sa'irin nisa'i kaga a san samun mata shi ko an-nisa jam'i ne to kaga wannan shi ma am ne kuma yazo tare da am an gane ko a wata riwaya ma an gabatar da wato a wata riwaya wa fadlu aisha bai kawo inna ba sannan wata riwaya an gabatar da wato wa fadlu aisha ala sa'irin nisa ka fadlu ka fadlu saridi ala sa'irin ta'am as-sarid wani abinci ne wanda wanda su malamai sun yi sabani wajen tafsirin sa kamar wani abinci ne mai tsada kamar gari na abin da dabino in an kwaba su da wani abu in ka diba cikin sharhun nawawi ala muslim ya kawo shi an gane ko ala ayyati hal dai ala alalami da wasu malamai suka ce ban da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadansu malamai suka ce a kai ku bar shi haba am ne saboda lokacin da anka ce wa id qalatil malaikatu ya maryam inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin ai wannan lokacin ma ba a matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bu su zo ba to tun da su zo ba alal alami na waɗanda take zamanin su da waɗanda suka gabace ta su ko waɗannan daga baya za su zo in sun zo sai a fifita su akan waɗance ne magana ta rige ta kare da haka zaka gane qadiyya ta bani isra'ila har yanzu shi ma wa anni faddaltukum ala alalamin waɗansu malamai suka ce a al'umma annabi muhammad amun ne makhsus domin bani isra'ila sun saba ma Allah an gane ko an jarrabi al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ci suka ci jarabawa amma su kuma bari Isra'ila an jarrabe su jarabawa ta ci su su an ce musu kada su je su yi kamun kifi sun yi kamun kifi was'alhum anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr id ya'duna fi as-sabt id ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun amma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su busu ketara ba su waɗancan falan ma a tau amma nuhu anhu falan ma da su ma zukiru bihi su ko waɗannan Allah ce la yablu wannakum Allahu bi shay'in min as-sayri tanaluhu aydikum wa rimahukum li ya'lama Allahu man yakhafu bil ghaib kuma sun tabbatar da wannan sannan su an ce su je su yaki sun je sun yaki tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ɗaya daga cikin sahabbai ke cewa mu mutane ne masu haƙuri kuma masu tsanani wajen yaki ba za mu ce maka irin yadda bani Isra'ila suka ce da kai ba ko ba haka ba sun ce ma annabin su idhab anta wa rabbuka faqatila su ko sun tafi tare da annabi su sun yi yaki an gane ko su bani isra'ila an ce su yi imani sun ce sami'ina wa asaina su ko wadanda sun ce sami'ina wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir don dai mutum ya fahimci wannan waɗansu malamai sun ce a'a kai ba sai an cewa anni faddaltukum lokacin da anka cewa anni faddaltukum alal alamin babu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balle ayi muqarana a bari in ta zo sai ayi muqarana a ga wane ne yafi wani an gane ko kamar yadda annabi Musa ce wato a cikin suratul maida har yanzu akwai irin wannan qadiya wannan ta bauta wa atakum malamin sai ahadun ahadun min alalamin wadanda suka ce a'a abinda aka ba su mazaya ne an ba su annabawa mafi yawa amma wannan ba shi ke nuna sun fi al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ko ko an ba su abinda ba a ba waɗansu ba kafin al'umman mazo sallallahu alaihi wasallam domin mi an ba mu alqur'ani su ba ba su alqur'ani ba an ba mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a ba su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba dan haka dai wannan zai sa ka fahimci qadiyoyi karkashin wannan aya ba haka bane kawai mutum zai tafiya ya tafi maganganu babu dalili ai hasara jama'a saboda yanzu mun shigo duniyar da ana buƙatar dalilai dalilan nan kuma kwakwara ingantattu waɗanda dan adam yake fahimta amma in kace kawai yadda ranka ya so zaka yi bayani wallahi ka faɗa cikin rami Allah shi mun mai kyau sai Allah ce bi malam
wa isma'ila wal yasa wa yunus wa luta wa kullan faddalna ala alalamin na'am wa min آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم
Allah subhanahu wa ta'ala ce wa min aba'ihim min wannan tab'idiyya ce wato min tana ɗaukar ma'anoni daban-daban goma sha wani abu ka duba cikin mughnil labib an kutubil a'arib libn hisham al-ansari amma min tana nufin sashi an gane ko kenan wa min aba'ihim daga iyayensu waɗansu malamai wato sun fassara ka duba wato huruful ma'ani saboda ka fahimci harafi yana iya ɗaukar ma'anoni daban-daban amma ka fahimci ma'anonin da ya fi zuwa da su da waɗanda can ba a rasa ba yake zuwa a kansu an gane ko wani bawan Allah ya rubuta alwajiz fi hurufil ma'ani ustaz Iwaz Muhammad Bahr wanda ya wanda ya muraji al-littafin nasa ustaz Dr. Ahmad Kishk ya an ce Kishk ba Abdul Hamid Kishk ba an gane ko akwai Ahmad Kishk wanda mudir ne na daru wato amidi ne kulliyatu darul ulum wanda darul ulum ita ce wata wani babban gidan ilimi wanda ya kasance a kasar Misra wanda ya fitar da wato masana daban-daban Mahmud Gunaimi yana daga cikin su babu lokacin da zamu kawo bayani kansa an gane ko ya dauki haruffan ma'ani harafi guda 105 gaba ɗai ya kawo ma'anin da suke dauka an gane ko amma yayi ikhtisarin su ya takaita saboda ka fahimce su yace kowane harafi a larabci asalin shi yana niyaba ne akan fi'ili in kace ila an gane ko wato tana niyaba ne akan fi'ili fi'ili ne kamata a kawo shi ba a kawo shi ba an gane ko wato kana nufin ina nema sai na kai ga matuƙa kaza ai aqsudu to amma sai ila ta zo ta zama to matsayinta in gane ko yanzu in ka ce illa tana matsayin fi'ili na ai astasni muhammadan sai ka ce illa muhammadan an gane ko ce duk huruf aslin su suna niyaba ne akan fi'ili to sai dai akwai rikici malaman lugha shin tanubu ba'dha an ba'a wadansu malamai suka ce haka irin malaman wato kufa malaman basar suka ce a'a sai dai ai at-tadammun ya zama to fi'ili ya kunshi ma'anar wani fi'ili wannan bayani ne mai tsawo mun kawo shi saboda ɗaliban ilmi su ƙara buɗe kofofin su don saboda zage damtse an gane ko to wa min aba'ihim waɗansu malaman tafsiri suka ce wato min innan atfan ne ala kullan kenan wa hadaina kullan mun wato hadaina kullan wa min aba'ihim mun shiryar da dukkan waɗannan annaba da suka zo wa min aba'ihim daga cikin iyayensu kuma mun shiryar da waɗansu daga cikin su ba dukkan iyayensu ba don annabi Ibrahim kaga babansa an gane ko bai shirya ba to shi yasa an ce min abaihim an gane ko daga cikin iyayensu kuma akwai annabi adamu alaihi salam suna daga cikin abaihim kuma shi kuma an shiryar da su shi yasa an kai tab'idi mun fahimci wannan da kyau an gane ko wa min abaihim daga cikin iyayensu wadansu malaman tafsiri suka ce a'a ma'tufun ne ala nuhan ai wa hadaina nuhan mun shiryar da nuhu wa min abaihim da kuma iyayensu su annabawa an gane ko tun da nuhu shi annabi adam shine abul bashar ko da an ce abaihim yana iya kuma zuwa ga annabawan gaba ɗaya kuma yana iya zu- komawa zuwa ga nuhu don shi ma ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi adamu bane kuma dukkan mu ana kiran mu bani adama ko ba haka ba ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin an gane ko kaga wannan ƴan adam gaba ɗaya za su shigo daga ciki an gane ko wa min abaihim wa zurriyatihim da kuma zurriyarsu sashi daga cikin zurriyarsu domin sashi daga cikin zurriyarsu ya zamanto akan tafarki na gari sashi kuma daga cikin zurriyarsu bai kasance akan tafarki na gari ba an gane ko Allah ce annabi Ibrahim ya roƙa wa min zurriyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin ko ba haka ba rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baytika al-muharram rabbana liqimus salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun yace wato id qala ibrahim rabbi ij'al hadha hadha albalada aminan wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam rabbi innahunna adlalna katiran min an-nas faman tabi'ani fa innahu minni a cikin safat wa min dhurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin ina fata an bince kaga wanda ya rubuta ba dukkan zuriyarsu ba an gane ko daga cikin su kuma akwai wanda ana ganin ba ai masa haihuwa ba zakariya yahya ana ganin ai bai haihu ba wa sayyidan wa asuran wa nabiyyan min as-salihin wanda su malamai suka cewa asuran wanda baya haihuwa ko baya zo ma ba sa duk da yake ibnu kasir ya da'afa wannan hasuran dai wanda yake ya kasance ma'ana yana kame kan shirka saba ba Allah subhanahu wataala an gane ko daga al-hasan ne shine sha makan cewa ala ayyati hal dai akwai annaba wanda ana ganin ba su samu ƴaƴa ba ko kuma zuriyarsu ba ta yi tsawo ba an gane ko sai Allah subhanahu wataala ce wajtabainahum an kan Allah ce muka zaɓe su muka zaɓe su ko da annabta ko muka zaɓe su da shirya domin akwai waɗanda an shiryar da su akwai waɗanda kuma wato abin da an ba su annabta idan annabta da shirya wani kuma shirya kawai aka bashi daga cikin zurriya waɗannan bayan Allah an gane ko wa hadainahum Allah ce kuma muka shiryar da su an gane ko ila siratin mustaqim zuwa ga hanya wadda take madaidaiciya Allah yana shiryar da kai hanya madaidaiciya in ya zaman to kai imani da Allah an gane ko innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim Allah zai shiryar da su ko yana shiryar da su in ba ka ce aljanna kafin a shiryar da su aljanna nan duniya suka samu hanyar aljanna din an gane ko sannan kuma abinda zai sa wa Allah ya shiryar da kai zuwa ga hanya madaidaiciya kai aiki da abinda aka umurce ka walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima shi yasa kullun malam kabiru gombe an kai karshen tafsiri sai ce walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi wato yana jefa ma mutane makami ne musu gane ba da za ku yi aiki da abinda ayoyin da aka karanta muku ba wai da an yi kabbara ba an kare an yi abinda ake bukata fa'alu ma yu'azuna bihi bihi ya kalubalanci mutane da amma sai a kafara ba gane Allah shi muna mai kyau an gane ko to wa hadainahum ila siratin mustaqim hanya madaidaiciya ita ce hanyar Allah ko ba haka ba wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratil lahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila Allah tasirul umur Allah ce zalika
ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون Allah ce zalika wancan alhuda almafhum an gane ko min hadainahum domin an ce zalika wancan menene an kai ishara zuwa gare shi an gane ko ko dan haka waɗansu suna iya cewa alhuda tunda Allah ce zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi an gane ko to shi huda din nan shi zalika yana kuma zuwa gabi waɗansu malamai sun tafi cewa zalika na ana nufin alhuda wanda an ka ce wa nuhan hadaina min qabl tunda wato almafhum min al- min al-fi'l al-masdar almafhum min al-fi'l hudallahi ita ce shiriya ta Allah an gane ko yahdi bihi man yasha'u Allah yana shiryar da wanda ya so min ibadihi daga cikin bayinsa wanda Allah ya fahimci cewa akwai alkhairi tare da shi an gane ko Allah zai shiryar da shi an gane ko يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم man ya sha'u inna wanda ya fahimci cewa tabbas akwai kyakkyawar zuciya wato kyakkyawar niyya tare da shi an gane ko Allah ya faɗi mutanen da ya shirye su a cikin alkur'ani da dama an gane ko zaka bi alkur'ani ka kaba garin kisoshin su wani an shiryar da shi wani mutanen su sun fata an shiryar da su dan haka sai ka samu maudu'i man ya sha'u din nan ba mu samun kawo wato misalai ne kawai zamu kawo amma bin tafasilikin kaga abu ne wanda yake mai wahala daga cikin su akwai annabi Ibrahim istabahu wa hadahu ila siratin mustaqim Allah ce walau ashra shirku da dai sun yi shirka ko ba haka ba da sun yi shirka da Allah la habita anhum ma kanu ya'malun da wato abinda suka kasance suna aikatawa da ya baci gaba daya wannan yana nuna shirka abu ce mai girma duk annabawan da Allah ya kawo sai Allah ce to da sun yi shirka wato da al'amari ya lalace an gane ko subhanallah wato shirka tana daga cikin abin da ke bata aiki nan kuma Allah ya kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kararama a cikin suratul zumar wa laqad uhiya ilayka kai annabi da kanka sallallahu alaihi wasallam wa ila alladhina min qabl qablik da waɗanda suka gabace ka la in ashrakta la yahbatanna amalu wa la takunanna minal khasirin shirka tana bata ayyuka gaba daya an gane ko da wannan imamu malik ya nuna cewa duk mutumin da yayi ridda matarsa ta saku domin in musulmi ne wato yayi ridda matar shi ta halatta gare shi ta hanyar mi ta hanyar wato musulunci ko ba haka ba to yanzu habita amalu aikin shi gaba daya ya bace ce dan babu aure tsakanin kuma kafira da musulmi ko da mamun duka wala tumsiku bi isamil kawafir an gane ko kuma aikin sa gaba daya ya ɓaci sannan kuma wato maudu'i ne ko a alƙur'ani ko a fikihu menene yake ɓata aiki an gane ko shirka tana bata ayyuka gaba ɗai rashin ikhlasi yana bata aiki an gane ko wato zaka duba ka gani sadaka cutarwa da abin nan gorawa ko gori yana bata su ya ayyuha alladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha a take sai ka dauki abubuwan da suke bata aikin dan adam ko am ko ko abin da ke bata wani aiki daga cikin ayyuka a cikin alqur'ani ko a cikin fiqh sai ka duba ka gani zaka wato mubtilatu salat abubuwan da suke bata sallah mubtilatu kaza mubtilatu mubtilatu kaza mubtilatul hajj babi ne mai yawa a takaice an gane ko wannan da dai daga cikin misalai la yahbatan da amalu sannan kuma abinda ke bata aiki gaba dai ita ce ridda shin in mutun ya musulunta bayan yayi ridda ayyukan shi za su dawo ko ba za su dawo ba imamu malik ya tafi cewa ayyukan shi ba za su dawo ba meye dalilin da yasa dan ya ce wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah yace fi dunya wal akhirah Allah ya kinan da kayi ridda wa man yartadid minkum an dinihi fa yamutu wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah dunya da lahira an gare ko shi da abin da Imam Malik ya tafi amma Imam Shafi'i yace a'a sai dai in ya mutu akan kafirci an gane ko dan ya ce wa man yartadid minkum an dinihi fa yamut wa huwa kafir a wasu wuri ya ce wa man yakfur bil imani faqad hamita amaluhu amma an ya ce fa yamutu wa huwa kafirun kina sai in ya mutu da batun kafiri shi ne abinda imamu shafi ya tafi kan shi an gane ko duk da yake shi imam maliki ya kalli cewa wato an kawo abubuwa ne sharadi guda biyu kenan kowane sharadi na bukatar jawabi guda wa man yartadi minkum an dinihi daya an gane ko shi ne sharadi na daya fa yamutu wa huwa kafirun biyu fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah kaga shine jawabu sharadina wa man yartadi minkum an dinihi an gane ko habitat a'malu fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun fayamutu wa huwa kafir shine ya to shar'i biyu da jawabu shar'i amma malamai da sun dauki cewa sai in mutun ya mutu akan kafirci Allah zai bata ayyukansa gaba daya an gane ko amma idan mutun bai mutu ba akan kafirci in yayi da ya dawo Allah subhanahu wataala zai marmasa da ayyukansa an gane ko tunda idan ya kasance min babi aula mutumin da ya zamanto ya yi munanan ayyuka ya tuba Allah ya mayar mishi wato ayyukansa suka koma nagari to ina ga wanda dama ya yi nagarin na daga baya kafirci والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما to don haka dai wannan shi dai ne abinda malamai suka tafi akan shi fa ulaika habitat a'mal wato zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun da sun yi shirka da Allah subhanahu wata'ala ya bata dukkan ayyukan da suka gabatar shi yasa shirka abu ce wanda ba ta da kyau sai ka roki Allah haka bai da dukkan hadisi Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika fima a'lam ko wa astaghfiruka lima la a'lam hatta da abinda baka sani baka nemi gafara Allah shirka babban hatsari ce don haka ba abin babaki ba ne muga mutane suna yawaita wato da'awa kan abisanci shirka dole ne domin kada mutum ya yi asara don abin da za ka aikata in dai akan shirka ne ko kafirci Allah ba zai karɓa ba duk wani dubarce-dubarce da ake maturawa suna yin organization da abin ga organization ko ONG wannan bai da wani amfani ga musulunci ba wallahi Allah ba zai karɓa ba kada ma ku mutane ƙarya sharaɗi na sai kayi musulunci amma a ce a'a da mu da su duk Allah muke bauta wallahi ƙarya ne Allah ya ce duk wanda bai yi imani ba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk wanda bai yi imani ba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan mutumin hakika wato Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya shi wuta wa man yakfur bihi min al-ahzabi fan nar maw'idu ka'inan man kana kowane ne shi dan haka waɗannan karece karece ko dai mutane su ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون التي أولئك الذين أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك wato ismul ishara ne na nesa an gane ko wato ya kamata a ce ha'ula'i waɗanda a kusa amma sai an ka ce ula'ika waɗancan saboda mi waɗansu malamai suka ce duk abin da ya wuce ai ba zai dawo ba ko to shi kidan ya halatta a ce ula'ika waɗansu malamai suka ce a'a waɗannan mutane ne masu tsananin daraja a wajen Allah shi yasa ba a ishara zuwa gare su ga na kusa saboda ɗaukaka su ko ka gane suna da matsayi babba Allah ya ce waɗancan can can can da kake gani sama ya kai kasantacce wanda bai ganin kima annabawa ula'ika alladhina wato atainahumul kitaba waɗannan su ne waɗanda muka ba su alkitaba littafi na ana nufin littattafai domin ba littafi guda ba an gane ko ba wai littafi guda Allah ya saukar ba domin littattafan da Allah ya saukar suna da yawa an gane ko wal hukma kuma sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su al hukma hukumci an gane ko wa hukumci tsakankanin mutane ko kuma Allah ya ba su hikma ta tafiyar da al'amura Allah bai taɓa yin annabi bai turo dolo wanda bai da wayo an gane ko wan nubuwa ko kuma wan nubu'a akwai kira'o'i guda biyu a nan imamu nafi' ya karanta wan nubu'a sannan kuma saura sun karanta wan nubuwa menene bambanci a tsakankanin su da annabiyu da annabi'u da annubuwa da annubu'a duka ma'anar su daya waɗansu malaman tafsiri sun ce duk ma'anar su daya domin wato ita nabi'u alhamza ce ta zo tare da ya'un sai aka juyar da su gaba ɗaya an kamar da su annabiyu annubu'a annubuwa an gane ko wato daga annabuwa ne ɗaukaka waɗansu malamai suka ce ma'anar su daya waɗansu malamai suka ce a'a akwai bambanci in an ce annabiyu daga annabuwatu ne shi ne wanda yake mutum mai ɗaukaka to in an ce annabiyu shin yana matsayin ismul fa'il annabi mutum ne mai ɗaukaka ko ko annabiyu bi ma'anar maf'ul wanda Allah ya ɗaukakar da shi ko kuma bismil fa'il shin mutum ne wanda ya ɗaukakar da al'ummarsa domin kowace al'umma tana samun daraja da ɗaukaka ta hanyar annabi ba mun fahimci wannan da kyau ko ko ko annabi'u in mun ce shi ko daga alkhabar ne shin yana zaman towa bismul fa'il an gane ko domin annabi yana ba mutanen sa labarin abin da aka bashi ko ko zamu dauke shi bismul maf'ul saboda shi annabin ana bashi labari domin sai an bashi labari yake bayarwa in kaga dama ka ce bismil wato wato fa'ilun ne bi ma'anar fa'il ko kace bi ma'anar maf'ul shi ma annabi'u in an ce arrifa yana iya zaman towa bi ma'anar fa'il saboda annabin yana daukakar da al'umma sa da wanda suka yi imani da shi ta hanyar suka samu daukaka ko kuma bismul maf'ul saboda annabin Allah ne ya daukakar da shi don Allah ya ce faddalna ba'dahum ala ba'd an gane ko wa rafa'a ba'dahum darajat abubuwa ne waɗanda suke dole dai irin waɗannan ababen dole mutum sai yana fahimtar su saboda yau da gobe mas'aloli na ilimi in ya zama to ka jahilce su to da an kawo su zaka fada cikin matsala kace a'a babu kaza babu kaza babu kaza babu kaza wato ula'ikan ladina atainahumul kitaba waɗannan su ne waɗanda muka ba su alkitaba littafi wal hukma da hukunci tsakankanin mutane mun ba su littattafai domin ba littafi guda ba mun gaya muku annabawa ko da mu ɗauka a alƙur'anance ba sai mun ja lokaci mai tsawo ba an ba annabi musa at-taura an ba annabi isa injila an ba dawu da zabura to kaga allah bai haɗa su gaba ɗaya ce ula'ikan ladina atainahumul kitaba an gane ko dole sai mun san littattafai da dama mun ba su littattafai littattafan nan waɗansu Allah ya bayani su waɗanda muka kawo waɗansu kuma an kawo su a jumlace annabi ibrahim an ce inna hadha la fi suhufil ula suhufi ibrahim wa musa suhufi an ka kira su sai ka wani ya rubuta littafi ya ce suhufi ibrahim wai ga littafi annabi ibrahim wata ƙarya ce za ka yi subhanallah أولئك الذين آتيناهم الكتاب كنما أنا آتيناهم الكتب منباس لتتفي والحكم ده حكمتي والنبوة ده النبتة التي فإن يكفر بها هؤلاء إذن وأن سك كافر شيء أنغانيكو ma'ana kenan waɗannan mutanen suka kafirce su ne mutanen makka Allah ya ba su wannan gara ba sa wadda kowa bai taɓa samun ta ba ga annabin Allah sallallahu alaihi wasallam cikin su yake nasu ne sannan kuma an ba su alqur'ani ga addini dana su ɗauka bagas amma ina da yawan mutane ba su tuna ni'ima Allah sai ta kurce musu sai da yayi hijira da suka gane sun yi banda Allah ya ɗaukar da addinin yanzu mutumin makka abinda bai so a ce kun kuka kore manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su aga mishi wannan magana duk da yake dai ba shi aikata ba ko ba haka ba eh fa in yakfur biha haula dan haka ba abin mamaki bane kaga ƴan uwanka ba su kimanta ka dama mutum duk inda yake mafi yawanci inda yake rayuwa da waya a ga kimarsa sai in babu shi ko ya mutu ko ya tafi ya bar waɗannan mutane na fata an fahimce ni annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kima ya fi kowa daraja ya fi kowa ɗaukaka ya fi kowa matsayi amma a garinsu aka kore shi aka nemi a kashe shi to kai dan garin ku kana malami kana wa'azi ba a kimanta ka ba a darajantar da kai ba me abin mamaki dama bahaushe ke cewa koshin gani ka sa warre ni ko ba ko ba ka ba shi yake sa reni kenan wanda yake ganin ka yau da gobe ko mi matsayin da ake ganin ka can wani wuri shi ba zai dauke ka wani abu ba kai tana yiwa mutane suna ganin kima ka ita ko matar ka kar take kallon ka saboda kullun kuna tare ido wakar rena yace wanda nake gani kullum shi yasa kusancin mutum da mutum in ba Allah ya masa tsari ba sai ka zamana da manyan mutane baka amfana da su ba malamin da duk duniya tana iya amfanuwa da shi sai Allah ya kawo ke kusa gare ka kusa da kai amma ba za ka amfana da shi ba saboda kana ganin yanzu kusa da kai yake mutane na zuwa su zo su ɗauki ilimi har su barka kai ka tashi baka da komai an gane ko shi yasa zaka ga mafi mu kusanci da malamai ba su samu amfani gare shi malaman da ke rayuwa cikin birni za ka ga daga ƙauye ake zuwa na ɗaukar ilimi ana komawa ƴaƴansu suna nan ba su karatun komi a zo a zauna hirar banza a yawace yawace cikin duniya tambaɗoɗi cikin jami'o'i ana zuwa ba a karatu an gane ko biyan mata shashanci ana samun dukiya wato iyayensu suna samun dukiya suna ganin wannan abin zai ci gaba da zama ita ma matan malami yanka za su ci gaba da zama ba ta karatu tana nan dai ana kama ballan hadaya zakka kaza suna tana yawa suna ganin kamar abin zai ɗore sai bayan ya mutu ƙarya ta ƙari su kuma su je neman ilimin ba za su iya ba sai su mutu a matsayin jahilin shi ke nan ɗan malam malam ya riga ya mutu mutane ilimin ne suke bi ba kai ba ina fatan kun fahimce ni don haka dai wato ko da Allah ya ba mutum ɗaukaka ba dole bane mutane su girmama shi in ba waɗansu daga cikin su ba sun kasan kamar mutumin nan ya cancanta a girmama shi sai wanda an darabo wanda bai darabo kawai sai ɗauki ba komai bane sai abin ya kurce ya dawo yana shirme da hayaniya ulaika alladhina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwa fa in yakfur biha haula'i in suka kafirce mata su waɗannan mutanen makka an gane ko fa in yakfur biha idan suka kafirce biha sun ka kafirce da al hukma wan nubuwa an gane ko da alkitaba abubuwa ne guda uku in sun kafirce ma waɗannan domin an yi umarni da ayi imani da abin da ya zo a cikin waɗannan abubuwa su ko sun ce lan nu'mina bi hadha alqur'ani wala bil ladhi bayna yadayhi dan ka fahimci dalilin da yasa bi hakin ta zo Allah ce faqad wakkalna biha qauma haqiqa wakkalna biha qauman mun wakilta mun dora ba ko mun aje ko mun yi tattale ko mun bage qauman waɗansu mutane laisu biha bi kafirin waɗanda su ba kafirai bane bai jalalin ne ce humul muhajiruna wal ansar su kan almuhajirun musu kafirce ba al'ansar musu kafirce ba an gane ko wannan aya in ka hada ta da aya wadda ta zo ta cikin wato abin nan wannan aya in ka hada ta da aya wadda ta zo a cikin suratul jafiya an gane ko sai kaga nan an ce annabawa an ba su atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwa to to kuma cikin jafiya an ce bani isra'ila aka ba wa laqad atayna bani isra'ila alkitaba wal hukma wan nubuwa wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum 'ala al-'alamin to kaka alhali kuna annaba aka ce in ma ka ce bani isra'ila na annabawa na bani isra'ila nuhan ba daga cikin bani isra'ila yake ba an gane ko yaqubu shine baban bani isra'ila to ya aka an ka ce can an ba bani isra'ila hukma wan nubuwa nan ko aka ce an ba annabawa kaga akwai matsala ko ba haka ba a'a su bani isra'ila din an ba su ta hanyar annabawansu shi yasa wani lokaci sai Allah ce ya saukan muna da littafi laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum wani lokaci ya ce ya saukan ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa anzala Allah alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam shi aka saukar ma ko mu a'a shi aka saukar ma amma ta hanyar shi muka samu sai aka ce to an saukar muna amma ta hanyar annabin mu in baka fahimci wannan ba sai ka samu matsala sallallahu alaihi wa sallam an gane ko shi yasa in ban manta ba faras da yake yabon abin nan yace yabon ɗaya daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man yashkurillaha يشكر أولية ذا فالدين من بيت هذا ناله الأمم man yashkuri Allah duk wanda yake gode wa Allah yashkuru awwaliyata za zai gode ma farkon wannan yaro wato ɗaya daga cikin jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Zainul Abidin da yazo aikin haji yace faddinu min baiti hadha nalahul umam shi addini daga gidan wannan kowa ya samu nashi rabu an gane ko to da an ka ce an saukar muna ma'ana ta hanyar annabin mu atina humul kitaba wal hukma wan nubuwa kuma Allah ce duk wanda ya bashi wannan bai dace gare shi bai iddi'a'in uluhiyya ko rububiyya ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون أنغاريكو ده هكذا فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين إن كاكي الله ذي كاو ما سي دك متعين ده غريك دنيا كان كسا تمانين الله بزي كاو با أنغاريكو وان ذي سنورينكا آآ أكوي سسونا نن حالتا ما قبالي الله لا إيه سنزا كوي كاو وسو الله تي إن يشاء إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد كوبا هكذا إن يشاء يذهبكم يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إن الله يسو زي تنزا كدو سادسو إن يغنى باكم يكاو ودنسو متاني كما يتكي حلقات دا ودنسو يكاو ودنسو متاني an gane ko sannan kuma a'a ko cikin aikin addini ne ka daina to Allah zai kawo waɗanda ma suka fika ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم سنة الله سبحانه وتعالى يا فدا إن كان دواداتا أنا سوى كتير كان سوى ما لم يكوي سنة صندوق كتكاري كذا كذا كذا آآ الله سبحانه وتعالى نتي أتير ما ما لم يسكتي أتير ما أما كتير غرغدون أبند الله يباتا أنغاني كو إن بكي بزا أتنبيك رنساش القيامة زا إيما أزابا دوان ندوكيا يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم in ba ba kai ba tana yiwa ka talauce kaga kai asara biyu kai ba kai ba kuma ka talauce an gane ko ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal akwai wanda zai ruwa da dukiyarsa ya rinka zagin malamai ya rinka zagin addini yana ganin kamar addini kuma alhari addinin dole sai an sa dukiya domin Allah ya baka ne don ka sai gidan aljanna ka koma kana abin ga kana wasa duk da yake wadansu malamai suna ƙarya su amshi dukiya da sunan addini su yi aikin da ba na addini ba amma ka tantance a ina ne za a yi aikin Allah a ba za a yi aikin Allah ba amma kuma ka ce duk malamai macuta ne duk malamai kaza ne kana zagin malamai saboda kada ka bada dukiyarka to ƴaƴanka da kake son su yi karatun addinin ba za su yi ba saboda sun ji kullum kana zagin malamai kana ce musu matsiyata yan kwaraka kaza macuta to shikenan ƴaƴan naka ba za su so malamai ba su ko suna tare da alqur'ani kai ko dukiyarka ba ta fi alqur'ani ba kaga ba za su je su yi karatun alqur'ani ba dan ba su son a rinka zagin su kuma ƴaƴanka mata ba za su yi fatan su zauna tare da malamai ba dan sun ji an ce matuta ne barayi sun fi son su zauna tare da ƴan giya da sun yi son su zauna da masu kuɗi na duniya ba su ganin kima addini ba su ganin kima alqur'ani ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه كان كان كتيما والله الغني الله ما وداتي شي باك دوكيا كو ما كاي ما سي يقاتي تا تو سي مي كوما wa antumul fuqara ku talakawa ne mabukata ne zuwa ga Allah subhanahu wataala ƙarya kake kace baka da bukata ga Allah kai ba ga Allah ba ƙarya kake kace baka da bukata gidan kowa duk duniya Allah ne bai da bukata gidan kowa in kana shugaban kasa kana tiya wajen wata kasa kayo ka je kayo bara ko baka ji an ce shugaban kasa ya je bara ba ka taba ji ko baka taba ji ba shugaban kasa yana da bukatuwa zuwa ga likita ko bai da bukatuwa zuwa ga likita a fakirun ne ila tabibihi sai abin da likitan ya so ya da shi lokacin da zai masa tiyata bai san yadda yake a duniya ba wani lokacin ko bai da bukatuwa zuwa gare shi shugaban kasa don haka babu wanda bai da bukata in da in shugaban kasa bai da bukata zuwa ga kowa jami'an tsaro da nake bashi tsaro ya ce su yi gidan su ci bacci ya gani ina kana son safi waɗannan bayan Allah ne yana da bukatuwa zuwa gare su don haka wani ya ce bai da bukata gidan kowa ƙarya shike yi kowa ne da shi ko dangote ko bill gates yana da bukatuwa zuwa ga mutanen da suke masa aiki in haka nan ne su je su yi zaman su kamfanin nashi mu gani nan da shekara ɗaya yaya zai kasance ta haka ku daina mutane ƙarya kana cin ƙaho lalle kai mawadaci ne ta wata hanya kuma matsiyaci ne ta wata hanya akwai inda kake da bukata Allah ɗaya ne bai da bukata gidan kowa amma kai kace baka da bukata gidan kowa wallahi ƙarya kake sai dai ana son mutum kada ya kasance makwaɗaci mun fahimci nan ko to wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum in kun juya wato wa in tatawallaw in kuka juya yastabdil qauman ghayrakum Allah zai kawo wadansu mutane madadin ku thumma la yakunu amsalakum ba za su je kamar ku ba dan haka rudi ne ka ce kai wai dukiyar ka in ba da ita ba addinin Allah ba zai ci gaba wace irin dukiya ce Allah ya baka kai kanka dukiyar kafa kafa kake da ita aikin addinin Allah da ake yi sauran kasashen da ba naku ba da garuruwan da ba naku ba da jahohin da ba naku ba da dukiyar ka ne ake yi ka ce ilimi ba zai ci gaba ba ta hanyar kana da ilimi addini ba zai ci gaba ilimin ka nawa yake mallami dubu nawa annan suna ba Allah yake su ba san sunayen su ba amma ka zo kai ka ce a in ba da kai ba addini Allah ba zai ci gaba ƙarya kake yi an gane ko duk matsayin da Allah gare ka mulkin ka in kai ma Allah aiki da shi to in ba kai ba kuma Allah zai kawo waɗanda za su yi shi yasa kullum muke son mutane ba muna ganin ka ba wato wasu na ganin ka ba kullum muna ba da misalai da mutane masu mulki ko masu kuɗi ko masu kaza a'a wato shedan ya fi yaudarar dan adam in shi na da ɗaya daga cikin waɗannan ni'imomin guda uku shi yasa kullum kuga muna ta yawan bayani kan wannan ba dan muna cewa ba mulki ba ni'ima bane ko ilmi ba ni'ima bane ko muna kashin wani ba haka nan bane a'a abinda muke son mutane su fahimta shine waɗanda suka fi saba ma Allah su ne waɗanda adda waɗannan ni'imomin qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi qala al mala'u min qaumihi qala kaza waɗannan wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha illa qala mutrafuha illa qala mutrafuha masu jin dadin mani'imtan waɗanda suka hada kai suna jin dadi su ne kullum suke ma'ayoyin Allah karan tsaye yasa muke wannan bayani ba ruwanmu da harkokin wani ba musan abin da wani yake aikata ba mu ma aljanna muna neman ta ne Allah subhanahu wataala mu yake samu kyakkyawan karko faqad wakkalna biha qauman mun dora mu dan su mutane laisu biha bikafirin wadanda ba su kafirce ba Allah makaranta aya ta karshe duk da ke ba za mu samu bayanin ta ba
أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين أولئك هد أولئك الذين هدى الله وأن نسوني وأن الله الشرير akwai maf'ulun bihi mansub ulaika alladhina hadahumullah fi aka shafi domin wato sila arraji ilaiha yuhdhaf fa bi hudahu muqtadi to kai wato abin nan ka kai koyi da shari'ar su ko da abin da suka bar na karantarwa qul la as'alukum alaihi ajra kace bana tambaye ku wata lada ko wata jinga in huwa illa dhikrun lil alamin shi alqur'ani in huwa illa dhikra lil alamin shi tunatarwa ne lil alamina ga talikai wannan aya tana buƙatar dan sauran bayani sai gobe in Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala ya kai muna rai abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh